بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه muna yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu wannan safiya safiyar litinin biyu ga watan safar shekara ta 1436 hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine 24 ga watan 11 a shekara ta 2014 a lissafin miladiya wannan shine insha Allah darasinmu na 87 a littafin alfurqan baina auliya'ir rahman wa auliya'ish shaitan na shekul islam ibn taymiya kuma in dai ba ku manta ba a darasin da ya gabata makon da ya wuce malam yana cikin siyakin bayyana mana cewa tsakanin karamomin waliyai da kuma abin da ya kama da ita da kuma abin da ya kama da su na yanayi da shaidanu kan sa mutane a ciki akwai bambance-bambance daban-daban babban bambanci tsakanin waɗannan abubuwa shine cewa karamar waliyai sababinta shine imani da takawa wato tsoron Allah in dai kaga an yi wa mutum karama na ce an masa ba wai shi yayi ba saboda dama Allah ne ke wa mutane don ya karrama su to ana yi ne saboda imani da takawar da take tare da mutum su kuwa yanayi na shaidanu sababinsa shine abinda Allah subhanahu wata'ala da manzansa sallallahu alaihi wasallama suka hana Allah subhanahu wata'ala ya hana ai masa ƙarya ya hana shirka ya hana zalunci ya hana kuma dukkan saban Allah to ba yadda za a yi mutumin da yake ya talabbusi da irin waɗannan abubuwan kuma a ga wani abin mamaki a gunsa da sunan karama in ka gan shi to sai da ya zama da sunan yanayi ne na shaidan aljanu ne suka taba shi har wannan abu ya auku to inda zamu tashi shine inda yake cewa wa min haula'i haka ne malibin shime yake cewa wa min haula'i daga cikin waɗannan nan kun ga ya tsaya ya bamu labarin bambancin da ke tsakanin karamar waliyai da kuma yanayi na shaidanu to wannan tsayawa ya faɗi wannan yanzu dora mana dai akan misalan da ya saba bamu ya bamu misalai daga cikin masu wannan yanayi ne shaɗin akwai masu kaza da kaza da kaza a cikinsu akwai masu kaza da kaza to wannan ma misalin zai ƙara kawo mana ya ce wa min ha'ula daga cikin waɗannan mutanen masu mu'amala da shaɗanu ko wanda shaɗanu kan shiga jikinsu su sa su a wata sura ko a wani yanayi na daban da aka saba a al'adance wadda har za iya wani zai iya gani bai sani bai tsammanin wata karama ce alhali ba karama ba ce akwai man idan hadara sama almuka'i wa tasdiyati akwai wanda idan ya halarci sauraron fito da tafi wato yanayi na wake-wake wannan yanayi na wake-wake da kaɗe-kaɗe da fito da sauransu da tafi wani yanayi ne wanda a ƙur'ani dai Allah subhanahu wa ta'ala ya wasabta halin masu shirka ne da shi masu shirka musamman lokacin da yake magana akan mutanen makka wa yake cewa wa ma'ana yana nufin kafirai mushrikai a lokacin kafin musulunta su daga baya amma daga cikin halinsu Allah subhanahu wa ta'ala faɗin cewa wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiya lokacin da su ake sallah a masallaci su ba sallar suke yi ba sallar su nan ana faɗa ne ta babin kamar yi musu gatse ba wai sallar suke ba amma abinda za ka ɗauka shine sallar su shine ba wani abu ne illa muka'an fito ne amma abinda ake nufi da muka shine at-tasfir shine mutum ya rika yin fito da bakinsa wannan kazamar al'ada ta dade ba tsohuwa ba ce hatta wadda ake sa yatsu nan guda biyu a cikin baki a wani a wata ƙara wannan dai fito da aka sani tuntuni akwai shi wannan al'ada ce ta masu shirka to da irin wannan da kuma tafi da kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe wannan a cikin ibadar masu shirka da Allah ake samun waɗannan amma wanda suke tsaye akan hanya daidai to wannan ba harkar su bace shi yasa bai taba zama daga cikin hanyar da Allah subhanahu wataala ya yaba mata ba a ce a zo a yi kiɗa da waƙe-waƙe da ganga da kayan molo da makamantan waɗannan abubuwa da sunan addini a musulunci dai babu wannan ko da abubuwan da muke ga yanzu Allah ya jarrabe mu da su yanzu mutane sun ɗauka ma ba hanyar yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai irin waɗannan kaɗe-kaɗen na bid'a babu bid'a saban Allah kuru-kuru a ɗauko abin da yake mutane ne waɗanda yake akalla abin da za ka faɗa dangane da su shine fasikanci da hulɗoɗi marasa kyau a ce su ne za su zo su yabi manzan Allah sallallahu Alaihi da irin waɗannan abubuwa Allah SWT ya kyauta to ya ce a daga cikin dai masu irin waɗannan akwai wanda in ya halarci irin wannan wurare na sauraron fito da kaɗe-kaɗen nan da tafi ya tanazzalu alaihi shaitanuhu sai aljaninsa ya sauko masa hatta ya hamila hufil hawa'i har kaga ya ɗauke shi a sama a cikin iska shi aljanin ba a ganinsa sai shi a ga wannan ɗin a gan shi a sama yana yawo wa yukhrijuhu min tilka dar har ya fidda shi daga wannan gidan gidan da ake waɗannan abubuwa ɗin yace fa idza hadara rajulun min awliya illah min awliya illah ta'ala in aka samu wani daga cikin waliyan Allah salihan bayi na gaske ya zo wurin tare da shaitanahu sai iya korar shaitanin wannan din ma'ana aljanin da yake wannan hulɗar kila ma mutumin ko ya faɗo ko makamancin wannan saboda gudun aljanin ko aljanin ya aje shi ya tafi me yake nufi anan in aka samu wani mutumin kirki ya zo inda ake irin wannan shirman kuma ya zama shaitan ko aljani ya zo ya ɗauki wani yana yin wani abu da shi kai ka ɗauka mutane za su rudu su ɗauka wata karama ce to in aka samu wani mutumin kirki ya karanta alkur'ani a wurin sai shaidanin nasa ya gudu shi wancan mutumin sai kuma abin nasa ya warware ya lalace yace kama jara hadha li ghairi wahidin ah na tsallake wani gunko yawa tare da shaytanahu fayasqutu sai ga mutumin ya fado daga sama ana yin wannan shi mutumin sai ku dauka wata karama akai masa sai ku ganshi yana ta yawo a sama ashe aljani ne yake ta rike shi lokacin da ake irin wannan hayaniyar da kaɗe-kaɗe da sauransu in aka samu mutumin kirkin da zai karanta alkur'ani ya ɓata wannan abin da aljanin yake yi sai aljanin ya gudu ba ruwansa da ya aje kawai sai ya gudu in ya gudu kome zai faru mutumin sai ya faɗo shi ne ke faɗan fayas koto ya ce kama jara haza li gairi wahidin ibn taymiya na faɗi wannan magana kamar yadda malam salih ali sheikh zai zo gaya mana nan gaba abin mamaki wani zai ce ina ibn taymiya ya san yayi me yasa yake faɗin waɗannan shi dan ya nuna mana ne cewa mutumin duk da zai inkarin irin waɗannan abubuwan in har ya zama ya san abun cikinsa da bai to za ga ya fi sanin yadda ya kamata ya biyo masa to ne shine abin da muka gani ibn ibn taymiya ya san labaran irin waɗannan abubuwan bal har shi da kansa an taɓe masa irin wannan abin za mu zo mu ji misali alisha ya kawo mana a wasu wurare a littafinsa littafin ibn taymiya wurare yana bada labari cewa wai wata rana wasu mutane ya zo sai suka ce ah dazu ko muka ganka mun shiga wani yanayi na abokan gaba ana yaki sai muka yi kira ka ka zo ka taimaka kuma sai muka kai din ne ka zo ka taimaka sai ce a shedan ne ya zo dan yana so ya batar da ku ya zo da surata ba ruwa na ni ba ni bane ban san wannan zancen to idan mutumin ba na kirki bane sai ce eh aini ne shi ke saboda ya samu duniya da matsayi a idansu duk wannan abun ana yi to shaidanu ne suke taimakawa masu irin wannan abun ma'ana shaidanu kullum na ku fahimci me ake nufi aljanu ake nufi yau to mu je dai zai zo ya faɗa mana wannan ne yace fa yasqutu kama jara hadha li ghairi wahid kamar yadda wannan ya auku ga fiye da mutum guda wa min haula'i daga cikin wannan mutanen har yanzu man yastaghifu bi makhluqi akwai wanda zai nemi agajin wani abin halitta imma hayyin aw mayyitin abin halittan nan ma'ana abin da ba Allah ba ko mutum ko wani aljin ko wani abu dai mai rai imma hayyin aw mayyitin ko kuma wani abu matacce sawa'un kana zalika alhayyu musliman aw nasraniyan aw mushrikan yace ba bambanci zaka ga wannan mutumin da za a nemi agajin nasa mai rai a shi wannan mai ran ko musulmi ne ko kirista ne ko kuma ya zama ma mushriki mai bautar wani Allah gaba daya fa ya tasawwaru shaytanu bi surati zalika sh- ah, almustaghath bihi sai shi aljini ya zo ya shiga surar wannan mutumin ya zo maka a surar wannan mutumin domin su suna da damar tashakkuli su zo a surar da suke so Allah ya ba su wannan damar to sai su zo a surar wannan mutumi din kamar da na gaya muku wannan kissar ta ibnu taymiya nan bai faɗe ta bane amma a wasu wuraren yana faɗa cewa shi kansa wannan abun ya auku a kansa mutane kuma su ba shi labari domin kun san ibnu taymiya ya rayu ne a lokacin da irin waɗannan abubuwan nan sufaye yana kan ganiyarsa matuƙa kuma ana yin sa sosai don haka ya san cikinsa da bai ɗinsa bal akwai waɗanda yake daga cikin sufayen saboda shi kuma tsayuwarsa da Allah da kyakkyawan alaƙarsa da Allah wasu abubuwan suka gansu na mamaki a yadda yake gudanar da su to shi yasa sai su ɗauke shi ma irin waɗannan waɗanda za a yi wani abu da su ne shi kuwa bai yadda da wannan abun ba to shine sai ke cewa wa yaqdi ba'd hajati dhalika almustaghith har shi mutumin sai ya zo ya biya buƙatar wasu daga cikin buƙatun wannan wanda yake neman agajin sa din fa yadhunnu annahu dhalika ash-shakhs shi mutumin da ya nemi agajin sai ya dauka wannan mutumin da ya nema din shi din ne zo alhalikwa aljini ne wa huwa malakun shi mu- a cikin zaton dai shi mutumin har yanzu fa yadhunnu anna dhalika ash-shakhs annahu dhalika ash-shakhs ya tsammaci cewa wannan mutumin ne wa huwa malakun ai mala'ika ne tasawwara ala suratihi ya surantu da surar wannan mutumi ne shi duk zaton da wancan bawan Allah haka zai yake- zai yi shine wannan wa inna ma huwa shaytan abin da yake gaskiya shine ashe kuwa wani aljini ne adallahu da ya batar da shi lamma ashraka billah yayin da ya shirka da Allah aljini yana wannan idan an yi shirka an hada shi da Allah kama kanat ash-shayatin yace kamar yadda shaydanu tadkhulul asnama suna shiga cikin gumaka kun taba jin wani abu shaidanu aljanu sukan samu gunkin da ake bautawa sai su shiga cikinsa sai idan mutane wato kallimu almushrikin sai wannan aljannin su rika magana da mushrikai saboda shaidan kawai ya sa a bautawa a- gunki sai shaidan din ya zo sai ya shiga jikin wannan gunkin masu bautawa gunkin sai su zo su yi ta ihu ya wane ya wane ka bamu kaza ka bamu kaza sai ya yi magana sai a ji gunki ya ce kaza ya ce kaza nan ko aljani ne ya zo yi magana kun san wannan abun ai la'alla za ku gani a masu harkar fi- indiya ana samun wannan abu Eh, sai su sa wani ya magana ruwan lokacin kuma sukan ajiye a wanda yake a cikin wannan dima ana samun masu ojoransu wanda kuke cewa fa wannan a Najeriya- a yaren najeriya Eh, a kowane wannan abu kuma ana samun wannan sai a samu wani wanda ke kula da gunkin sai ya ɗauki wani ana ce masa orator ko oracle shi aikinsa shine lokacin da masu bautar suke roƙon gunkin sai a shirya da wancan ɗin sai rika amsa musu abinda aka samu sai su raba shi wancan ɗin ɓuya ke a wani wuri ana samun wannan ɗin shi ma sannan kuma ana samun inda aljanni zai zo don haƙiƙanin ya ɓatar da masu wannan shirka ɗin sai kai ashe wannan abun bautan na gaske ne tun daga shi yau har magana ya yi to yanzu don Allah wanda aka yi masa irin wannan ya ji gunki sun tuntun gashi a gabansa ba bai taɓa maganar ba amma nan sai suka ji shi ya ce to an biya muku kaza an biya muku kaza za a yi kaza menene zai faru akwai wani wanda zai zo ya musu wa'azi cewa wannan ba abun bauta bane su yadda ba za su yadda ba to wannan kuma kaga ai shine shedan ya ci nasara din kenan ya dora su akan hanyar da ba daidai ba sai ci gaba da bautawa wanda yake ba Allah ba sai sai wa tukallimul mushrikin su zo suna magana da su mushrikai wa min haula'i hayyan dai ga wani misalin bai kare ba daga cikin waɗannan mutane man yatasawwaru lahu shaytanu akwai wanda shaidan zai sura zai zo masa da wata sura wa yaqulu lahu ana al-khadir zai zo ya ce masa ani ne khadir shi khadir dama da shi ake duk waɗannan abubuwan bawan Allah Mm. shi ba ruwansa ya koma ga ubangijinsa amma yanzu kowa ya tashi sihirce sihircensa da dabarunsa sai zo ya ce ai annabi haliru ne ko da ke wali haliru suke cewa su ba su yarda annabi bane mm mun sai daga nan aka samu halliru ko Mm, khadir ne haka sunansa yake khadir to sai ya ce wa rubbam wa rubbama akhbarahu bi ba'd al-umuri wataƙila ma sai bashi labarin wasu al'amura boyayyu da ba a sani ba yace ai kuwa an yi kaza an yi kaza an yi kaza kuma zai iya zama gaskiya wa aanahu ala ba'd matalibi kuma ya taimake shi akan wasu daga cikin abubuwan da yake so kama qad jara dhalika li ghairi wahidin min almuslimin واليهود والنصارى وكثير من الكفار بأرض المشرق والمغرب to wannan fa labaran ba dan ya san su da yawa ba haka ba zai ta faɗin wannan ba yace kamar yadda kamar shi ya dauka ma a zamanin sa wani abun kowa ma ya sani shi yasa yake cewa kama jara zalika kamar yadda wannan abun ya gudana li ghairi wahidin min almuslimin daga fiye da mutum daya daga cikin musulmi da yahudawa da nasara da kuma da yawa daga cikin kafirai a ƙasar mashirik wato gabashin duniya wal magrib da kuma yammacin duniya duk mutum in yaje a tarihi ya san waɗannan abubuwan ana yin su alhali kuwa shedanu aljanu su suke yi yace ya mutu lahum almayitu wani daga cikin su zai mutu ce suna da wani mamaci da ya mutu fayati shaytanu sai shaydanin yazo ba'da mautihi bayan mutuwar wannan mutumin ala suratihi a surar wannan mutumin da ya mutu sai a ce ga wani ya dawo shikenan ana yin wannan abu sai sai a wahum ya taqiduna annahu zalika almayyit su suna riya cewa suna itikadin cewa ai wannan mamacin ne da ya mutu shine ya dawo wa yaqdi ad-duyun ku ganshi ya je yana biyan bashi wa yaruddu alwada'i ya je ya maida ajiyar da aka bashi wa yaf'alu ashiya ya kuma aikata wasu abubuwa ta ta'allaqu bil mayyiti da suke da alaka da mamaci wa yadkhulu ala zawjatihi ya shiga gun matarsa wa yadhhabu ya fita wa rubbama yakununa qad ahraqu mayyitahu wataƙila ma ya zama cewa sun kona wannan mamacin nasu bin nari da wuta kama tasna'u kuffarul hindi uji ibnu taymiya ba hindi ba indiyan ya taba zuwa ba amma saboda ya san waɗannan abubuwan a karance kuma cewa yana da labarin abubuwan da ake da yawa a ƙasashe kowa da ya san 'yan indiya idan 'yan indiya ina nufin mushirkansu da musan akwai musulmi a indiya kun sani ko babu adadin musulmin indiya ya fi musulmin najeriya duka kuma su minority ne a ƙasarsu saboda tsabar adadin yawan mutane a gunsu amma an ka tattara su gaba ɗayansu sun fi adadin mutanen Najeriya ba wai musulmin Najeriya ba duka mutanen Najeriya to amma mushrikan masu bautar gumakan su kuma sun ninka su ninkin ba ninki da yawa to a cikin su ai kun sani idan mutum ya mutu me ake masa a al'adar su ko a addinin su na Hindu zuwa ake a sa shi a tsakiyar itace a sa makamashi ko fetur ko maka ko kananzir ko makamancin sai a kyatta ashana sai a kona shi shikenan tare da cewa suna da aƙidar cewa yana sake fitowa a wata surar to wannan cewa aƙidar tasu wanda muka sha magana akan ta can wasu watanni a baya ta incarnation shine taqammusi wani ya shiga jikin wani sai a ganshi ya zo da wata sura wannan abun sai yasa suna itikadin suna riya cewa mamata suna dawowa duniya wani abun yana nan da yawa a wurinsu da haka wanda aka kona dinnan sai su ganshi kuma ya dawo da kansa ya shiga gida ya ɗebo zai ci dama ya mutu ana bin sa bashi da ɗebo ba suka aga yana biya an bashi ajiyar kaya ɗebo yana ta rarraba waɗanda suka bashi ajiya ya shiga gida ya ga matar ya fita sai kuma a ce ya koma ko kuma a ce ya tafi wani garin ba a sake ganin sa ba to irin wannan halin sai a neme shi yayi wani abu ma sai yayi to ana samun wannan kuma duk aljanu ne suke yin wannan din a gun mushrikan a gun musulmin idan an samu irin wannan abubuwa na karkata din Allah ya kyauta shi ne sai ke cewa fayadhunnuna annahu asha ba'da mautihi har kaji suna riya suna zaton cewa aiwa ne ya mutu an je har an kona shi amma kuma ya dawo da ransa ya kuma rayu bayan wannan lokaci wannan aqida su ce sananniya shi yasa za ku ga har ana wani abu wani lokaci ga sun je sun kona mutum ko ana sa wutar kaga yana motsi sai ya fito mutane su gudu su dare su ce abin tashin hankali ya faru duk waɗannan abubuwan da suna aukuwa a cikin wannan mutane ne yace wa min haula'i shaykhun cikin wannan mutanen har yanzu shaykhun akwai wani shehi kana bi misr a misra awsa khadimahu yayi wa hadiminsa wasiya fa qala sayyisi idan ana mittu to ku ji wannan kissar ne wani shehi ne wai a misra jibi ne jami'a yake ba da labari ya samu ya kira hadiminsa sai mashi wasiya ya ce da shi idan ana mitu kai na mutu fala ta da ahadan ya ne karka bar kowa ya min wanka fa ana aji'u wa agsilu nafsi ni da kaina zan zo in wa kaina wanka to kun ji falamma mata yayin da ya mutu ra'a khadimuhu sai shi wannan hadimin nasa ya ga shakhsan fi suratihi ga kuma mutum tabbas ya zo a surar wannan bawan Allah mai gidansa da ya mutu fa taqada annahu huwa sai ya zaci cewa shi din ne da khala wa ghasala nafsahu ya shiga gida kuma ya wanke kansa yayi wa kansa wanka din falamma qada zalika ad-dakhilu ghaslahu yayin da shi wannan wanda ya shigo din kaga ibn jami'a bai ce wannan mutumin ba tunda shi bai yadda shi din bane sai ce wannan da ya shigo din yayin da ya shiga yayi wanka din ya wanke kansa din ai ghassala al-mayyita ghaba a yayin da kai ya wanke mana ya wanke mamacin ghaba sai ya koma mana sai aka ga kuma baya ne mana ya zo ya wanke kansa sai ya buya kuma shikenan wa kana zalika shaytanan ibn jami'a ce wannan kuma aljani ne me manufarsa wa kana qad adalla almayyita dama can ya batar da mamacin ne tun lokacin mamacin bai mutu ba yana da rai shedan din ya batar da shi wa qala yazo yace da shi innaka ba'da almauti taji'u fatagtasilu bi nafsika fatagsilu nafsaka sai ce ai daga cikin karaman da zan maka in ka mutu zaka ga cewa kai da kanka zaka dawo ka wanke kanka wannan ita ce karamarka shi kuma ya rudu cewa eh hakan zai faru da ya mutum kuma daga baya kaga wa aka ruda kuma shi hadimin saboda shi wancan ba shi da rai an gama da shi don duk wanda ya mutu ba dawowa ƙarya ne yawwa ba wani wanda zai mutu kuma ya dawo in ka ga mutum an ce ya dawo to bai mutu ba dama irin dogon suman nan ne da makamantansu ana samun wannan yawwa za an ana za an je za a mutum sallah sai a ganshi yana motsi da sauransu to waɗannan abubuwa suna faruwa amma in dai an mutu haƙiƙanin mutuwa to ba zancen a dawo wannan duniyar ta maliki yawmiddin in ji bahaushe um, sai ce wa ƙala innaka ba'da al-mauti taji'u fataghsilu fatughsilu nafsak falamma mata jaa aidan haka haka ne ko fi suratihi liyughriya al-ahya'a yayin da wancan mutumin ya mutu sai shaidanin ya sake zuwa a surarsa don liyuhuwiya kai liyuhuwiya don ya batar da al'ahya'a rayayyu kama aguwa almayyita qabla zalika kamar yadda ya rudi ya kuma batar da shi mamacin kafin ya mutu wa minhu to ga dai wata shi ibn shamiya ya samu wuri ta kaba muku waɗannan labaran sai ku gaji wa minhum man yara arshan fil hawa'i to ga wani kuma a cikinsu kuma akwai wanda ma za ka ga zai ce maka ya ga wani gadon mulki a sama a cikin iska wa fauqahu nurun saman al'arshin akwai haske yace ya ga haske a sama wa yasma'u man yukhatibuhu yaji wani yana masa magana wa yaqulu yana cewa ana rabbuka ni ne ubangijinka yace fa in kana min ahli al-ma'rifati in ya zama yana cikin masu ilimi ne alima annahu shaytanu zai san cewa wannan wanda zai mun wannan abun to shaidan ne makiri ne wani aljini ne fazajarahu sai ya masa tsawa wasta'adha billahi minhu kuma ya nemi tsarin Allah daga wannan shaidan din fa yazulu sai ga nan da nan ya gushi baya gani shi yasa daga cikin abun da malamai suke faɗi ba a tsoron shaidani in dai kai mutumin kirki ne kana tsaye kyam to kada ka tsorata ka karanta masa alkur'ani za ka ga insha Allah ya gudu ya barka ya tafi ya kyale ka baya san alkur'ani baya san alkur'ani ba sa so haka in ka dage da karfin zuciya kuma baka tsorata ba to zai kama hanya tafi haka in mutum mutumin kirki ne ya ga wani haka kawai ya daga kansa duk shaidan zai iya maka wannan ya raya maka ga al'arshi a sama ga haske a sama sai mutum kuma sai ai maka ma magana a ce ana rabbuka tunzu duk waɗannan abubuwan kun ga dai wannan kisar gashi na faɗa mai ashe wannan abun na faruwa shi sa kar ku mamaki wani ya zo ya ce maka ai ya ga wani shehi yayi kaza yayi kaza to duk wannan a wannan layin ne shaydanu ne aljanu ne suke rudar mutane da su shehunan da ake ruda din su kansu saboda kawai mutum ya ji cewa shi wani abu ne yanzu a cikin addinin nan saboda ya samu wani matsayi a gun mutane a zo ana bauta masa Allah sauki to sai ce fa idza kana min ahli al-ma'rifati alima annahu shaytanun fazajarahu wasta'adha billahi minhu fayazul wa minhu daga cikin su kuma man yara ashkhasan fil yaqadati yad'i ahaduhum annahu nabiyyun aw siddiqun aw shaykhun min as-salihin sai daga cikin su kuma akwai wanda zaka zai ce maka haka ido da ido da ido ma'ana kuru-kuru ba a bacci ba ba a mafarki ba shine fil yaqadati ya ga wasu mutane yadda i ahaduhum a cikin mutanen ɗaya daga cikinsu yana da awar annahu nabiyun cewa shi annabi ne au siddiqun ko siddiqi ne shi siddiqi kamar irin su abubakar kenan shine siddiqi aiko da makamancinsa kamar da dai Allah madauke ga mana wa man yuti Allah war rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin wash shuhada'i was salihin ko ya ce maka shi annabi ne shi wannan mutumin ko ya ce maka siddiqi ne shi au shaykhun min salihin ko kuma ya ce maka ai shi shehi ne daga cikin salihan waliyai wa qad jara hadha li ghairi wahidin wannan abun ya auku ga mutane da yawa wa minhum daga cikin su har yanzu man yara fi manamihi zai gani a mafarki anna ba'd al akabiri wani daga cikin manya cewa wani daga cikin manya imma siddiqu radiyallahu anhu ko dai sayyidina abubakar radiyallahu an au ghairuhu ko waninsa qad qassa sha'rahu wai yazo yayi masa aski yayi masa sai sai kai shine qassa sha'rahu au halaqahu ko kuma yayi masa aski tanqal au albasahu taqi taqiyatahu ko ya sa masa hularsa taqiya tagiya da muke cewa da Hausa to daga larabci ne ta ce amma ita ta larabcin taqiya tace dai wannan hula da muke sawa sai mutum yana zaune ya sai ya yi mafarki cikin dare washe gari sai rika baku labari ai je ina zaune nan sai ga sayyidina abubakar ya zo ya yi aske mun kaina in ji shi ba ba ni ba kuma ya ce masa ya ɗauki hularsa ya ɗora masa aka ya sa masa hularsa shi ne sai ce au faubahu ko tufarsa fa yusbihu kuma sai ya wayi gari bayan ya farka daga baccin sai wayi gari wa ala ra'sihi taqiyatu taqiyatun sai ga cewa ga hula a kansa wa sha'ruhu mahluqun kuma in masa aski din da gaske aw muqassir ko kuma an masa saisaye din wa innamal jinnu alhali huwa aljanuni qad halaqu sha'rahu aw qassaruhu ko kuma suka suka zo suka masa aski tankwal ko suka yi masa saisaye duk wannan na faruwa ina ma askin dare da kuke cewa yanzu an daina ne ko ana yi to haka kawai mutum ya tashi ya ga kansa a aske to da aljanu ne ba wani abu ne ko rika kwanciya da zikiri duk mutumin da ya kwanta da zikirin Allah wannan abun ba zai same shi ba ba wanda zai zo ya maka wani aski a samu wani askin dare yau to shedanu ne suke ba wasu bane to amma sai su zo maka da surar wani babba ne wani babban waliyi ne ko wani babban sahabi ya zo ya maka aski ya dora ma hula kuma washe gari a ga hular da gaske wannan shine abin mamakin aiko in mafarki ne dama wannan kwama ta la mafarki ana yi da yawa mutum wannan ya ga wannan sun haɗu wannan ya ga wannan sun gaisa wani ya biyo ka da gudu ka gudu kaza da kaza amma a gaga hular da gaske an sa maka kaga ta wani ma aka sato aljanu ne su ɗauko ta wani su zo su sa maka Allah kiyaye ma da safe ya ganka ya ce ka sato masa hula yace wa hadhihi al-ahwalu shaytaniyya waɗannan yanayi daban-daban na shaydanu tahsulu liman kharaja an alkitabi was sunna suna aukuwa ne ga duk mutumin da ya fita daga littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hum darajatun su kuma waɗannan mutane daraja daraja ne hawa hawa ne ba nau'i ɗaya bane wal jinnu alladhina yaqtarinuna bihim min jinsihim aljanun da suke gwamuwa da su su yi wannan hulɗoɗin to jinsun su ɗaya da su waɗanda suka fita ne daga ƙur'ani da hadithan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kullum aikinsu yadda za a samu mulki kullum aikinsu yadda za a samu duniya yadda za a yi kaza yadda za a yi kaza da su da masu irin wannan abun kullum tare suke Allah sauke Allah raba mu da wannan abu sai sai wa ala mazhabihim kuma mazhabarsu ɗaya wal jinnu to shi ne binta yake so ya gaya maka su fa aljanu fihimul kafiru wal fasiqu wal mukhti'u a cikin su akwai kafiri akwai aljanu kafirai a cikinsu akwai musulmai fasikai a cikinsu kuma akwai musulmai mai kuskure duk ana samun wannan sai ce fa'in kana insiyu kafiran idan shi ɗan adam ɗin na mutum ɗin shi ma kafiri ne au fasikan ko fasiki au jahilan ko jahili dakhalu ma'ahu to sai su shiga tare da shi fil kufri wajen kafircin nan su kafircin su tare wal fusuqi da ko fasikanci wad dalali da bata su yi abun su wa qad yu'awinunahu idza wafaqahum ala ma yakhtarunahu min al kufri kuma za su iya taimakon sa idan har ya dace da su akan abinda suka zaba na kafirci su ce aje ai kaza aje ai kaza in har yayi wannan abin da suke so ayi to za su taimaka masa ya samu abin da yake so gashi nan zai kawo mana misalai ya nuna mana wato abin mamaki wannan abubuwan sun dade ana yin su ko da yake kun san abin da ya shafi tsafe-tsafe da wannan surkullan a cikin musulmi daga baya ne ma har ya zo dama can abun mushrikai sanannen abu ne ka zo ba waɗanda aka san wannan da su suka shahara irin mushirikan indiya sun daɗe da kuma mushirikan babil mushirikan iraki masu bautawa gumaka da taurari tun kafin zamanin annabi ibrahim kun san tsohon civilization ne wannan wuraren duka kuma su ne waɗanda lokacin da yahudawa suka koma wurinsu suka zauna a babil yahudawa suka koyi sihiri a wurinsu har ya zama cewa sihiri ya zo wani bangare na addinin yahudu wannan ne mun taɓa zancen akai to mu je shine sai ke cewa mithlul iqsami alaihim bi asma'i man yu'azzimunahu yace misalin yi musu magiya da sunayen waɗanda suke girmamawa shine al iqsamu ala shay'in iqsami shine kai magiya da sunan wani kace dan wani kai mun kaza dan wani kai mun kaza su sa ka kira wani aljani ko wani abu da su ma suke girmama su aljannin su ce to ga abin bautar mu wane kai ma ka bauta masa to zamu yi ma abin da kake so duk wanda kaga yana yin waɗannan abubuwa irin na mamakin a zamanin yanzu daga cikin ko bokaye ko masu sihirin nan to wannan harka suke yana bautawa aljanu aljanu su ne masa abin da yake so har masu neman wani abu a duniya za su zo wurinsa kaji ana cewa ai aikinsa kamar yankan wuka in an sace ma mota an sace ma kaza aje gunwa ne yanzu zai gaya ma inda take to aljanu ne za su gano inda take saboda su suna gallan komai da ake yi barawan ya zo suna gani kuma za su je gun wanda suke hulɗa da shi daga cikin bokayen kuma su gaya masa ga inda aka yi amma kuma sai ya bauta musu a yanka kaza a yanka kaza in yi wannan to wannan shirkar a bauta wani wanda ba Allah ba ita shedan din yake so yanzu ya batar da kai ya sa ka ka bauta wani wanda ba Allah ba ka shiga kafirci shi kuma ya samu duniyarsa ya ci gaba da halakar da kai wannan shine fa abin da ke faruwa duk abin da kuke ji ana yi na sihirce sihircen nan da sauransu to ta hanyar haka ne Allah sauke mana Allah tsarkake mana kasar mu daga waɗannan bala'o'i sai sai min bi asma'i man yu'azzimunahu da sunayen waɗanda suke girmamawa min aljinni wa ghairihim ko aljanu ko wasu ba aljanu ba wanda su dai suke bautawa yace wa mithl an yaktuba asma Allah to ku ji ga irin misalan abin da suke cewa ai musu misalin su ce a rubuta sunayen Allah au ba'da kalamihi ko wani daga cikin maganar Allah daga cikin alqur'ani kenan ko a rubuta bin najasati da najasa la ilaha illallah kun ji masu wa'azi suna faɗin yanzu ku ji an ce ana kaza ana kaza sai ka ɗauka ƙarya ake musu shi wannan abin ya daɗe ana yinsa gashi tun zamanin ibnu taymiya yana bada labari a ɗauki ƙur'ani a rubuta shi da najasa a ce ka ɗau alƙalami fitsari da kashi da za a gwamutsa a gauraya shi za a rika tsoma alƙalamin a ciki a rubuta alƙur'ani kuma wai a ce wai malami ne ke yin wannan abin da sani kawai za ka ji an ce bokan nan ai abuwan bahaushe me yake ce musu wai malami ake ce musu shi yasa kullum nake gaya mana wallahi duk mai wannan aikin ba malami bane ba su da wata alaka da ilimi ilimi dai na addini ba malamai bane sunansu bokaye sunansu masu sihiri matsafa masu bautar aljanu to sai yanzu duk mutumin da zai ce qur'ani dai qur'ani mai daraja maganar Allah subhanahu wataala a sashi a rubuta shi da kashi da fitsari ko da jini wannan wani irin bala'i ne wannan to shi aljannin saboda so yake ka kafirta ya san wannan abun a addinin ka kafirci ne to shi kuma so yake ka kafirta kaga aiko abin da zai saka kenan don haka sai ce a rubuta sunayen Allah ko wasu ayoyi na alkur'ani da najasa au yuqlaba fatihatul kitab ko kuma a juya fatiha ma'ana a rubuta ayar a jirkice ayoyin a fara daga walad dalin a dawo alhamdulillah shi haka yake so a yi masa shi shedan din don haka haka zai ce a rubuta a ɗauka da najasa kuma a rubuta ta haka a kai kai ce sun koye kenan Allah tsare mu wannan fa iya abin da muka ji ne kenan anan in ka samu waɗanda suka san wannan abin za su baka labarin abubuwan mamakin da ake a yanzu wanda ya ɗora akan nada da ake to shine sai yake cewa ina ne au suratul ikhlas ko kuma qul huwallahu au ayatul kursi ko ayatul kursi au ghairihin ko makamancin wannan wa yaktubuhunna bi najasatin ya rubuta su kuma da najasa a fayughawiruna lahu alma'a sai a zo a samu inda yake akwai ruwa sai su kafar da ruwan shine yughawiruna lahu gauran an kun san wannan asbaha ma'ukum gauran ko idan ruwan ku ya waye gari abin nan a kafe ya kafe to sai su kafar da ruwa na wata rijiya sai su kira ka su nuna maka ga rijiyar ba ruwa yanzu a ciki sannan kuma mene fa yughawiruna lahu alma'a wa yanqulunahu kuma su cire ruwan su dauke shi bi sababi ma yurdihim bihi min al-kufri saboda abinda zai yardar da su na kafirci sai sai to kaga kuma zamu iya dawo ma da shi sai ai wani abu sai a sake dawo maka da shi duk wannan abun saboda dai abin da zaka gamsar da su da shi na kafirci yace wa qad ya'tunahu bima yahwahu za ma su iya zuwa masa da abin da suka san yana sha'awa in suka san zuciyarsa sun san abin da yake sha'awa makiri ne dama shi ma yauwa mazinaci ne mai luwatsi ne sai su zo masa da abin da yake sha'awa su aljanin fa gashi sai ce mini mar'atin su ɗauko masa wata mata kyakkyawa daga wata duniya bai taɓa ganin mace mai kyau irinta ba sai su kawo masa a gabansa yanzu me ba sa yi masu irin wannan tsafa-tsafa a kuna gani mutum zai je wurinsu ya ce yana so a halaka masa wani musamman masu neman mulki ce a halaka masa wani yana zaune kuma sai a zo a kawo masa wannan wanin a cikin kwalba ko sai a nuna masa kwalba sai a ga mutumin yana ta yawo yana ta ihu a ciki yana so a fito da shi sai a ce to gashi ya riga shigo hannunmu mutum shi kuma yana ganin wannan ba sai ce bukata ta biya ba a ce to kawo kaza ka kawo kaza ka kawo kaza ya dauki dukiyoyinsa duk ya ba wannan shi kuma ya dauka kuma su je din su yi wannan abun in sun in kashe shi ake so a yi a kashe shi ko a fasa kwalbar agun ko a soka masa wani abu ko a fito da shi a dai wani abu duk wannan ana yi shi yasa zaka ga masu neman mulki nan suke rikicewa domin su in sun je gun waɗannan mutanen gani suke duk abin da ake gaya musu wannan na addinin duk abin da muke faɗa nan duk shirme suke ɗaukarsa saboda su sun ɗauka wannan abun mu ba mu yadda yana yi ba su kuma sun je gun waɗancan waɗanda suke cewa malamai sun ga yana yi sai su ɗauka a wancan abin ya fi gaskiya tunda kuma za a yi musu a kashe musu wane ya ba su dama su yi shugabancin nan to su ba ruwansu da wani harkar addini duk kuɗin da za su bayar za su bayar saboda wannan matsayin da ya tabbata nasu wani ma zai ce ba lahirar ba sai an ganta ba mu je duk abin da za a yi ana samun masu faɗin wannan rashin hankali ɗin Allah subhanahu ta'ala ya sauke Allah shirye su to ba ma inkari ba ma musun cewa abin ana yi yana yi dama ya gashi nan an muku yayi amma zancen da ake yi shine wannan abin yin sa daga ran da kai ka je gun bokan akai wannan to addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka fita daga cikin sa ka zama kafiri wannan ita ce matsalar haka in mutun yana tsoron Allah ya bar wannan hanyar in Allah ya kaddara masa shugabanci zai yi duk abin da ake sai ya samu duk ko duniya gaba ɗaya ba ta son sa Allah subhanahu wa ta'ala zai sa in an zo lokacin da za a yi abin da za a yi a yi kuma ya samu in kuma duniya gaba ɗaya tana son sa in Allah bai rubuta masa ba ba zai samu ba za ka a koma zuwa gun Allah sai ka tsira da imaninka kuma ka samu abin da za ka samu rahama a zuciya da tausayi da taimakon mutane amma in mutum ya shiga wannan shirkar to ba shi ba Allah kuma Allah zai nisanta masa la tausayin la addini la komai Allah subhanahu ta'ala ya sauke Allah kuma ya shiryar to shi ne yake cewa wa qad ya'tunahu bima yahwahu min imra'atin aw sabiyin zasu iya kawo masa mace ko ko yaro in mai luwadi ne shi Allah kiyaye in ma fil hawa'i ko a iska wa in ma madfu'an malja'an ilai ko a turo shi ma a tunkudo masa shi ya makale masa ma'ana ko a nuna masa shi ko a kawo masa shi jikinsa a ce to ga mata nan an baka ko ga yaro an bashi in mai irin wannan harkar ne Allah ya tsare mu to nan malam Salih Ali shi ya tsaya yi mana wani ta'aliqin yana dai da fa'idoji ba laifi mu dan shi mu gani kafin lokacin namu yayi yayi sharhin shi ma wasu abubuwan da ya sani ƙarin bayani akan abin da Ibn Taymiyyah ya ambata mu sauka kasan ba laifi mun ga wuri yace wa hadha sihrun wannan sihiri ne wannan kun san ana karanta masa littafin ne shi malam salih al-sheikh shi kuma yana ta'aliki sai a zo kan wata kalma sai ya tsaya sai ya faɗi wani abu yace wa hadha sihrun wannan abun sihiri ne amun san dai sihiri ko muna ji tsafi sunansa a al'adar bahaushe shine tsafi kar a canza masa suna ba wani asiri ba eh bahaushe sai ce wai asiri asiri abin da ya boye ne to hakan ne asirin ne to amma wani in an ce asiri ya ɗauka wani abu ne dai da za ka yi don ka kare kanka mai amfani to wannan duk abu ne na sharri da zai jefa mutum cikin kafirci sunansa na yanka tsafi yace wa hadha sihrun min kitabatil ayati bin najasati yace na rubuta ayoyi da najasa wa ihanatil mushaf da wulakanta alqur'ani wal iyad billah yace Allah tsare mu awul baulu alaihi wani kuma zo a ce masa mai sihirin ya ce masa a dakko ƙur'ani daga cikin gafakarsa a cire a ajiye a buɗe shafukan a ce cire wandansa a kan wannan ƙur'anin ya fitsari a gaban mutum ba zancen kunyar cewa ya yi tsirara a gabansa saboda waɗannan mutanen fa in suka shiga wannan abun duk abin da aka sa su in idan su ya rufe suna son abin nan to komai yi suke yanzu wani abin da ya zo ta hanyar abin da suke na cultism yanzu ai kuna ganin me suke yi ko ko ana ba da labarin abubuwan da suke shiga bakin kaya a rufe ido ana bautawa wani wani aljani za a kira wasu abubuwan da kai ma baka taba jin sunan su ba a dako dan adam a gaban ku a yanka a ce kowa ya dauki naman ya ci duk wannan abun ba dan adam mai hankali kuma ya wannan abun saboda dai ya samu duniya to yace irin waɗannan abun ko a ce ai fitsari akan alkur'ani dan Allah yanzu me ake so a samu akan kai fitsari a ƙur'ani me maka haka kawai ƙur'anin Allah a buɗe shi a ce kai fitsari a kai menene amfani me mutum zai samu kaga dai a ce amfanin shi ne shi aljanin da wannan ma'aikacin nasa bokan su yi amfani da halin da za su fidda mutum daga addinin manzan Allah da addinin Allah subhanahu wa ta'ala shi kenan babban abin da za a samu a ciki ba wai wani abu ba to in kai hakan shine su kuma za su yi maka abin da kake so za su je su kashe wanda kake so a kashe su juya zuciyar wani ya so abin da baya so da ya ki abin da da yake so duk ana yin wannan mm yace wa hada amene eh wal yaz billah yace hada min akhir maratib as-saharati yace wannan shine kololuwar karshen matakin abinda masu sihiri suke yi ya'ani bi ta'allumis sihiri wannan shi ma fa gurgudan fadin malamin ne saboda iya abin da ya sani kenan annahi yanzu yadda duniyar ta sake bakanta da irin wannan abun ta sake duhu da muni a wannan harkar tsafa-tsafan akwai abubuwan da malaman nan ma ba sa tasawurin su ana yi duk wanda ba wani ne daga cikin harkar yake bashi labari ba to ba zai san abin da hakikanin abin da ake ba sai shi wanda ya je aka yi masa su ko kaga ba za su ba da labari ba domin mutanen da suke waɗannan abun da ba da labari suke sa zo su tsaya a sahun gaba ku yadda su Allah sauƙi isi bi ta'allumi sihiri ce wal iyad billah isi la yakunu kahinan sahiran haka ne ko yau ce la yakunu kahinan sahiran takhdumuhu shayatin ba zai zama wato boka mai sihiri ba shaidanu su yi masa bauta su yi masa hidima wa ta'malu bi amrihi su rika abin da yake so da umarninsa fi ma yashtahi wajen abin da yake sha'awa illa idza hasala minhu al-kufru sai idan dama wannan kafircin ya samu daga wurinsa in ya kafirce sai su kuma su yi masa abin da yake sha'awa bi hadhihi al-anwa'i da irin waɗannan nau'o'i kama qad dhukira fi ba'd kutubi as-sihr al-mu'asira kamar yadda aka ambaci wannan a wasu daga cikin littafan sihiri na wannan zamanin wal qadima da kuma da daddu yace fannasu fi zaman shaykh al-islam yace mutane a zamanin ibn taymiya wa ma qablahu da kafin shi ma ila zamanin qaribin min zamanina har zuwa kusa da zamanin nan namu yace a zamanina hada wannan zamanin namu yace kanu ya taqiduna fi haula is-saharati wal kahana suna da aqidu dangane da waɗannan masu sihiri da da bokaye yace wal yawm fi ba'd al-bilad inda shi a kasar su waɗannan abubuwan alal aqalla ko ana yin su a boye ne shi malam misali ali shi yake nufi yawwa a Saudi Arabia waɗannan abubuwan duk wanda aka kama da su dama kisa ne ba a ce ba a yi ba amma galibin masu yi yan wasu kasashen ne da suka taru a can su ne musu sihiri a cikin sun kuma akwai masu son yin waɗannan ana samu dan duniya duk yanzu duniya ce ana samun masu irin waɗannan abubuwan da neman duniya da neman matsayi da makamancinsa to kuma waɗanda suka zo daga wasu ƙasashe akwai daga cikinsu larabawa akwai baƙaƙe akwai duk ana yi Allah kyauta ba buƙatar ambatan sunaye ne ba daidai kuma ba ne sai ke cewa wal yawm fi ba'd al biladi yau din nan a wasu ƙasashen yace misal ma huwa mawjudun fil maghrib kamar da zaka samu a Morocco shi nan yake bada misali fi ma yadhkurun cikin yadda dai suke bada labari dai nuna maka ba zuwa ya gani ba cikin abin da mutane suke faɗa wa fi lubnan haka a lubnan wa misr wa fi misr haka a misr aidan ala qillatin duk da dai cewa ba yawa sosai yace lakin fil maghrib amma can a maghrib wato morocco yaquluna bi kathra akwai wannan abin da yawa wa fi ba'd al biladi a wasu kasashen kuwa yujadu unasun takhdimuhum takhdimuhum ash-shayatin akwai mutanen da shaidanu suke musu hidima wannan misalai kawai bar ya gurgudan abin da ya sani in yanzu da Najeriya kawai yazo ya isa ko yau Najeriya kuma gari gari ko ina akwai irin nasu abin kowanne gari akwai masu irin waɗannan abubuwan da suke batar da mutane ake musu irin waɗannan bauta bautar yace wa fi ba'd al-biladi yace yujadu unasun takhdimuhum ash-shayatin akwai mutanen da shaidanu suke musu hidima wa yaktabirunahum ko wa yukhabbirunahum kai ko bil mughayyabat suna ba su labarin abubuwan gaibi wa raja ala ba'd ahli hadhihi al bilad yace har wannan abun ya yadu shine raja ya karbu a wurin wasu daga ma'abuta wannan garuruwa min ahli al qatrati na daga ma'abuta min ahli al fitrati kai na daga mutane waɗanda suke kan fitra akwai mutanen da suna kan fitrar su suna kan addinin su daidai amma wani abun ya yadu a gunsu saboda me ana samun waɗanda ake batar da su su suna kan fitar su akan addinin daidai amma sai ka ga wani abu ya same su ko wata ƴata su ba ta da lafiya sai su ɗauki ƴan nan a kai ta gun irin waɗannan mutanen da niyyar neman magani waɗanda za su kai su sai su ce ai malami ne sai a ce karatu ma yake yi ai baya komai sai a ɗauka kuma haka ne sai an je sai ku ga ya ce a bar masa yarinyar ku ku tafi Allah kuma ya san abin da ke gudanuwa a ciki ai wannan ai wannan har ai wancan duk waɗannan abubuwan ana yin su mm. to irin wannan abun wani bai sani ba garin haka sai je kuma ya kila a samu sa'a ko rashin sa'a zan kira shi sai ta warke sai ya dawo ta murna cewa eh wani ya iya aiki to kuma in ya ga wani abun mamaki sai ya dauka eh da gaske ne ashe waɗannan mutanen gaskiya suna taimako shikenan sai ga ya rudu da wannan harkar har ma yadda da wannan shirkar kuma kila in an sake kiransa kuma ya zo ya aikata sai ce raja alaihim anna ula'ika qalu almala'ikatu tukhbiruhum ya yadu a tsakaninsu cewa waɗancan mutanen bokayen suna ba da labarin cewa ai mala'iku ne suke zuwa su ba su labari almala'ikatu takhdimuhum wai mala'iku ne suke musu hidima yace haula'i salihun waɗannan salihai ne wa yuzhiruna lahum ko yadhharuna lahum bi surati salahi kuma suna bayyana gare su a sura ta mutanen kirki domin duk masu wannan aikin za ka gansu suna bayyana wa mutane a matsayin mutanen kirki ko ba zan ce duka ba akwai wanda su ba ruwansu gaba ɗaya ba ruwansu da zance ba ta hanyar malinta ake ba su da ma bokaye ne tantagariya kuma masu bautar waɗannan abubuwan ne na aljinu kayan su ma daban har za su ce in zaka zo mana nan to ba ba zancen sallan nan taku ana yin wannan ko babu yau duk wannan akwai wanda za su ce maka to ba fa zancen yau ka zo nan kar ka zo mana kayi sallah ya zama ran da zaka zo nan ka tabbatar da ba kai ba alwala la ilaha illallah kaga sai mutum ya tashi da safe tunda ya san suna da alkawari da wannan bokan to a ranar ba zai sallah asuba ba in ma da janaba ya kusanci iyalinsa to ba zai wanka ba sai ce so nake ka zo da janaba sai zo da janabar kuma ya ɗauki ƙur'ani ya bashi duk waɗannan abubuwan ba don komai ba saboda a ɓatar da shi ya ce to suna wasu sai su muku ƙarya sai sai mala'iku ne kuma su nuna muku cewa su salihai ne wa ya zu'umuna annal mala'ikata hiya allati tasna'u lahum a wa taqdimuhum su nuna muku cewa kuna ko suna raya cewa ai mala'iku ne suke aikata musu waɗannan abubuwa suke musu hidima sai ce almala'ikatu la taf'alu shay'an min zalika mala'iku ko ba sa aikata irin wannan ya za'i mala'ika ya zo ya sa a wulakanta alqur'ani mala'ika ya zo ya sa a yanka wani abu a yanka bakar mage da bakin zakara mai kaza mai kaza duk a zo ayi waɗannan abubuwan ga wani aljani da sunan aljanin mala'ika da la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru ai ba zai yiwu ba yawwa sai ce walam takhdim as-sahabata fi misli hadhihi al-ashya yaya mala'iku ba su yi wa sahabban irin wannan hidima a wannan irin abun ba wa inna ma hadhihi min ash-shayatin ai tunda bamu ji cewa zamanin sahabbai mala'iku sun yi musu irin wannan abun ba to lalle masu wannan abun shaydanu ne aljanu ne yukhbirunahum bil mughayyabat suna ba su labarin abubuwan gaibi wa yughayyiruna lahum al-ashya su canza musu abubuwa daga yadda suka san su wa yantiqu an-natiqu mai furuci ya furuci wa huwa ba'idun yana nesa wa ya ci sai ya zo wa ya ƙulu almayitu ya ƙulu kaza wa kaza wani mutum yana nesa sai ya zo muku ya ce ai mamaci ya ce kaza na je kabarin wani ya ce mun in gaya muku kaza da kaza da kaza duk ana yin wannan au yasma'u sautan ko yana jin wani sauti wa ashbaha zalika da makamancin wannan mimma zukira ne daga dai abin da ibnu taymiya ya ba mu labari sai ce al maqsudu kai abin da nake so ku gane manufa dai anan ita ce min hadha al bahthi alladhi dhakara shaykhul islam wannan bahasi da ibnu shimiya ya ambata wa atala fihi kuma ya tsawaita min haythu al-amthila kun ga ya tsawaita mana a wajen misalan da ya kawo yawa wannan makasudi shine ta'silul qa'idati ya assala mana qa'ida ya tabbatar mana qa'ida bi anna al-furqana bayna al-khariq ash-shaytani huwa halu shakhsi cewa bambanci tsakanin abin mamakin da ke zuwa ta bangaren halayen shaidan yace huwa halu shakhs shine halin mutum gurgudan halin mutum gurgudan yadda shedanin suke zuwa masa fa idza kana man hasalat lahu al khawariq muti'an lillah idan shi wanda wannan abun mamakin ke aukuwa a hannunsa mai da'a ne ga Allah wa rasulihi amiran wa nahiyan mai umarni ne da hani sahiba taqwa kuma ma'abucin taqwa ne fa hadha qad yujri Allahu ala yadayhi karamati to in kaga wani abu a hannunsa wannan karama ce don haka dai ya dawo mana mu sake nanatawa yan uwa musulmi cewa bambanci tsakanin karamar waliyai da irin wannan tarkacen da aljanu suke yi wa mutane menene da'a ga Allah duk mutumin da yake mai da'a ne ga Allah mai da'a ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai bin addini ne sau da kafa yadda ya kamata to in kaga abun mamaki a hannunsa wannan ita ce karama salihin bawan Allah mai tsoron Allah amma mutum ba zai zo yana lalata da matan mutane yana luwatsi yana sata ko a kawo masa kayan sata yana kaza yana kaza kuma sannan a ga abin mamaki a hannunsa ga ma shirka duk a bauta wanda ba Allah ba a yi shirka a yi kaza a yanka da sunan wani wanda ba Allah ba duk a zo yi wani abin mamaki a zo a ce wai waliyi ne to shine abin da ibn timiya ke so ya karantar da mu a wani littafin wannan ba waliyi bane abokin aljani ne suke hulɗa mun gane wannan zancen shi kenan asalin duk dalilin wannan labarin da wannan misalan duk da yake kawo mana kar a ruɗe ka masu harka da aljanu ne suke wannan to mu je mun kusa lokaci ya kusa ko ina ne مطيع لله ورسوله امرا ونهيا صاحب تقوى فهذا قد يجري الله على يديه كرامات واذا كان عاصيا مخالفا مرتكبا للمحرمات ان هو متم مسابا والله ne wato mai sabo ne shine asiyan mukhalifan haka dai mai saba wa Allah murtakiban lil muharramati mai hauhawa mai aikata wato abubuwan haramun tarikan lil fara'idi to gashi mai barin farilla yawwa mutumin da baya sallah za a kira sallah ce ku je mu muna nan mun yi tamu an gafarta mana kaza da kaza ya ayi alwala bai yi ba a shiga masallaci bai shiga ba ai sallah a fito yana zaune a ci gaba da zama tun safa har dare an yi azahar ba a gani ba a gan shi ba an yi la'azar ba a gan shi ba kuma ana ce masa sujada bawan Allah shehi shehi to wannan ko meye shi mai irin wannan ko kaga wani abun mamaki ya ce muku yanzu shi maka ya je dawo to ƙarya yake shi da shaidanu ne mun fahimci wannan zancen yawa abin da ke so da ya karanta da muke sai ce wa inda hu hubbul lin najasati za ka ganshi yana san najasa yana san kazanta masu irin waɗannan abubuwa din ga kazanta farce zako zako sai a rika dauka wai gudun duniya ne yau gudun duniya daban wannan kuma abin da ake kazanta sunansa yace wa indahu izharul litta'dhibi bin nari kuma za ga yana bayyana wani azabtarwa da wuta awil khawariq ko kuma dai wasu abubuwan man mamaki allati la tahsulu li ahli al-iman wanda ba ma sa ukuwa ga masu imani li'annaha umurun munkara domin ko dama abubuwa ne abin ki abin kyama yace fa hadhihi halun shaytaniyya wannan yanayi ne na shaytan ba karama bace in dai kaga wancan gashi baya bautar Allah yana barin farillai kuma yana aikata haramun to shikenan abin da ka gani a hannunsa yana aikatawa ko yana azabtar da wasu yana jefa su wuta ko yana wani abin mamaki to wannan yanayin shaidan ne ba karama bace wala wudda an annaha min al malaikati ko da yayi da awar cewa ai mala'iku ne aw min a salahihi ko kuma abin ya uku ne saboda shi salihi ne shine min salahihi ai bi li ajli salahihi mm aw ila akhirih ko makamancin waɗannan yace fa hadhihi ahwalun shaytaniya to duk waɗannan abubuwa yanayi ne na shaitan yace kazalika ma yakunu min al-umuri allati dhakaraha min al-amthilati hadhihi yajibu 'ala al-mar'i alla yukadhiba bi qawli ma la hasala hada yaqulu la ma hasala hada to dan yana so ya shiga wani zancen cewa wani lokaci wasu mutane za su yi musu wannan sai a wannan abun bai auku ba to akan sai yake so ya tambaye na ga sai mu tsaya nan saboda lokacin ba zai ishe mu mu ƙara ci gaban ba da fatan Allah subhanahu wataala ya shiryar da waɗanda suka bata a irin waɗannan hanyoyi Allah ya dawo da su kan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da addinin Allah da biyayya da alkur'ani da sunna Allah subhanahu ta'ala kuma ya hada zukatunmu gaba daya akan tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik